بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndawa tundo kisha nasu ya kuka shiru kisha nasu inda masu alhamdulillah wannan jamni ko no wuro no waireki no munyal ko dume jam jamni ko to Allah windo baraji Allah hokku jam to mi yetti madalla ina fatan Allah madaukakin sarki cikin ni'imarsa da dama da ya bamu muka haɗu a wannan babbar cibiya ta ilimi ta karantarwa cibiyar imamu malik a wannan babban birni na kanuri garin Maiduguri jihar Borno a Najeriya ina yi wa Allah godiya da ya kawo ni wannan rana ya kawo ni wannan lokaci gaban iyayena mata ni ma ina maimaita addu'a kamar yadda Professor Bulugul Maram ya yi addu'a ga waɗanda suka assasa wannan guri tun shekaru a da fil azal tun ba a haifi wasu ba a cikinku Allah ya saka musu alkhairi matattunsu da rayayyunsu malamai da suke gudanar da wannan guri da trustees da management waɗanda suke jagorancin wannan guri ga baki ɗaya su ɗan uwana sheikh al-mubajjal malam bakar kari muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi daraktan wannan guri Allah kuma ya taimaka masa da abokanan aiki na kwarai da su tallafa masa iyayena mata da kuka taho daga garuruka da wurare nesa a cikin garin Maiduguri Allah ubangiji ya bamu ikon amfanuwa da wannan zama da zamu yi insha Allah ta'ala dan uwa Professor Bulugul Maram tare da dukkan al'umma da suke nan high table cikin iyayenmu maza da malamai da manya-manyan ɗaliban ilimi da manya-manyan 'yan kasuwa da iyayenmu dattawa shugabannin wannan gida duka ina muku addu'a da gaisuwa da fatan alkhairi ban taba sanin cewa akwai wata makaranta hamshakiya mai girma da take da ɗan adam irin wannan makaranta ba sai da ɗan uwa professor bulugul maram yake ba labari ya ce ya kamata mu kawo ziyara mu gaisa da ku abinda nake so mu tattauna a kai a wannan tsayuwa nawa a takaice shine bayani akan tarbiyya da Allah ya dora muku nauyi ku iyaye mata da kuma mazajenku tarbiyyar nan musamman ta yara 'ya'ya mata da ma mazan gaba ɗaya amma zan fi mai da hankali da bayani akan 'ya'ya mata saboda da su nake magana a yanzu me yasa saboda tarbiyyarsu tana da wahala me yasa saboda yawancin matsalolinmu a yau suna da alaƙa da lalacewar tarbiyyar mata saboda da yawa gidajenmu ne suka samu matsala suka samu damuwa shi yasa yau muke cikin kuka muke ta ihu muna wayo Allah mun shiga uku so ina fatan iyayena mata za ku kasance tare da ni a wannan zama ko a wannan lokaci gajere insha Allah ta'ala abinda ake nufi da tarbiyya shine tanshi'atul muslim wa i'daduhu i'dadan kamilan min jami'i jawanibihi ka taso da mutum musulmi ina magana ne akan tarbiyya islamiyya ka ɗago mutum musulmi namiji yake ko mace ka tsirar da shi ka kula da shi ya taso kulawa ta dukkan ɓangarorinsa gaba ɗaya idan an ce tarbiyya to za ki kula da ɗanki ne ko ‘ya'yanki ne dukkan ɓangarorin rayuwarsu gaba ki ɗaya don ya samu nasara shi ɗan li hayatai duniya wal akhira fi dau'il islam ya samu cin moriyar rayuwar duniya mai daɗi rayuwar lahira mai daɗi shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan shine ma'anar tarbiyya kula da yaro kula da ɗa a taso shi ya tashi a kula da dukkan janibin rayuwarsa gaba ɗaya ko ina da ko ina harkar lafiyarsa harkar abincinsa harkar maganarsa harkar wasansa harkar mu'amalarsa mu'amalarta harkar makarantar yara harkar abokanansu har lokacin da za su zo su yi aure a musu tarbiyya wa za su zaɓa in sun zo yin aure a gwaya wa yaro wace mace ya kamata ta aura in zai ya aura in zai aure a gaya wa yarinya wani namiji ya kamata ta aura a ci gaba da tarbiyyanta su har sun je gidajen mazajensu wannan shine tarbiyya daga nan malamai suke cewa inna amaliyatu tarbiya amalun shaqqun jiddan lalle aikin tarbiya lalle matsalar tarbiya matsala ce mai wato mai tsanani kwarai da gaske kar kar ku dauka tarbiya wani abu ne da mutum kawai zai tashi daga bacci ya dauke shi je sai an koya miki sai kin je makaranta kuma akwai buƙatar yaran mu ƴan mata tun kafin su yi aure a yawaita yi musu seminar seminar courses courses karatu na ilimi akan yaya ake yin tarbiya saboda da yawan tarbiyan ƴaƴa a hannunku yake ku iyaye mata ƴaƴa sun fi tasirantuwa da iyayensu mata a gida saboda iyayensu maza saboda yawanci namiji ya tafi gona ya tafi aiki ya tafi waje ya tafi kasuwa amma yaro kullum yana tare da uwarsa ya fi matsewa uwarsa sama da yadda yake matsewa baban shi tarbiya kyakkyawan tarbiya da shine ake samun salahu zurriya amincin zuri'a ga baki daya zuriyar ta zama amina min kulli aibin ta amintu da dukkan wani aibu kuma tarbiya islamiyya tarbiya mai kyau shine burin dukkan uba kuma shine burin dukkan uwa ma'ana duk uban kirki duk uwa ta kirki burinta ta samu tarbiya mai kyau akan ‘ya'yanta buƙatar maje haji sallah amma duk lokacin da mace ta rayu ba ta ci nasarar tarbiyyanta da ‘ya'yanta ba ko namiji ya rayu bai ci nasarar tarbiyyanta da ‘ya'yansa ba ‘ya'yansa ko ‘ya'yanku suka zama ‘ya'ya marasa kirki yara suka zama mashaya yara suka zama ɓarayi matan suka zama mazinata masu bin maza marasa kunya 'yan zamani wanda ba su zaman aure to wannan mutum baƙin ciki zai ishe shi har ya mutu ya tafi kabarinsa da haka wajibi ne mu ta maimaita bayani akan muhimmancin tarbiyya duk da cewa amalul nishaq yana da wahala kwarai da gaske juhdun ne yahtaju ila waqtin tawil wani wahala ne da yana buƙatar wato lokaci mai tsawo tarbiyya tana buƙatar lokaci mai tsawo ba yau gobe ake yi ba kana yi ana rusawa kana gyarawa kana yi ana rusawa ana gyarawa musulunci ya yi bayani akan muhimmancin kulawa da tarbiyyar 'ya'yanmu shi yasa musulunci ya zama shine addinin farko da ya fara kula da tarbiyya a duk duniya babu wani addinin da ya kula da tarbiyyar ɗan adam irin addinin musulunci alhamdulillahi mun wayi gari muna musulmi to yaya aka yi yau musulmi muka wayi gari tarbiyya ta kwabuce mana daga hannunmu yaya aka yi muka wayi gari yau kwafan tarbiyyan wasu muke yi alhali kuma an ce mana addininmu shine addinin da ya zo da kyakkyawar tarbiyya babu wani addinin da ya fi addinin musulunci yaya yau musulmi 'ya'yan musulmi suka zamanto a wani gurin wallahi sai kaga 'ya'yan waɗanda ba musulmi ba arna wallahi tarbiyyar su ta fita musulmi yanzu zan buga muku misali a biki a Najeriya nan ana yin bukukuwa manya-manyan bukukuwa na 'ya'yan manya kuma duk musulmi ku dinga ganin irin shigar da suke yi ku dinga ganin irin badalar da ake yi ku dinga ganin irin taro da ake yi amarya ta zo tsirara gaban sirikanta gaban iyayen mijinta gaban iyayenta uwarta tana zaune a high table ubanta yana zaune a high table yarinya budurwa balagaggiya da aka yi aurenta ta zo tsirara ta zo ta yanka kek ta zo ta rungumi mijinta mijin da bata taba kwana da shi a dare ba amma yau za a koya mata rashin kunya gaban iyaye iyaye sun yi indozin sun yadda da wannan rashin mutunci da ake yi kamar ba mu da addini kamar mu ba musulmi ba ne kamar ba mu da ƙur'ani kamar ba mu da hadisi kaga yarinya an zo biki malam an zo an yi taron maza da mata me wani yanka kek yanka kek ba ɗabi'ar mu bane ba addinin mu bane yahudanci ne ya saba wa musulunci to ba ma yanka kek din ba kadai abun kunya abun ciwo sai kaga mijin ya zo da babbar riga da hula Allah ya taimake mu dai yanzu mazan har yanzu ba su lalace ba tukunna zai zo taron zaga da babbar rigarsa da hularsa ya sa babbar riga malam malam amma yaya amarya za ta zo wallahi azimu akwai wanda ta zo taron irin wannan bikin breziyar da ta sako wani kyalle ne yadi ne fale-fale haka kawai haka aka yi a wannan ɗinsa ta saka wata riga ta lesi fari sol gaba ɗaya fatar jikinta ƙirjinta gadon bayanta pant ɗin da ta sa wal iyazu billahi a fili wallahi kuma duk kuna da shi a wayoyinku duk kuna gani kuma wai 'ya'yan manya ne wannan adireshi ne da yake nuna cewa lalle wannan al'ummar tana cikin hadari don haka irin wannan taro na burgewa na nuna wa duniya shedanci daga baya mutum zai zo da na sani za ki yi nisan kwana ki shekara arba'in talatin hamsin sittin saba'in a ɗauko miki wannan bidiyon da kika yi rashin mutunci lokacin da aka yi auren ku da mai gidanki uban ya mutu yana can yana kabari wataƙila ana ta masa duka ke kuma bakin ciki ya ishe ki musamman wannan zamani na ɗaukan hoto da haka muna roƙo cikin kulawa da tarbiyya dan Allah iyaye mata dukkan duk matsayin da yarki ta kai ta auri wani babba a ƙasar nan ko ɗan babba a ƙasar nan kar ku bari a wannan tsiraicin da rashin mutuncin ku saka ‘ya'yanku su saka hijabi su lullube jikinsu in ma taron za su yi su zo da mutunci a ce wannan ‘ya ta samu tarbiyya to wannan shine yake damun mu ɗaya ne daga cikin abubuwa miliyan da suka lalata mana tarbiya a wannan ƙasa ta wadda duk zan buga muku misali a takaicen takaicewa insha Allah ku yi koyi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ku iyaye na mata ku yi koyi da matan sahabbai yanda suka gina ƴaƴansu akan tarbiya da kunya Nana Aisha wata mata ta zo wajen manzon Allah tana tambayar sa dangane da jinin al'ada yaya za ta yi ta tsarkaka daga jinin al'ada hadisi yana nan cikin bulugul maram annabi ya mata bayani yace gashi nan ki samu auduga ki tsarkake jikin ki sa turare ki yi kaza sai wannan mata sai ta ce cewa yaya za ta yi ta tsarkaka yace ki samu auduga ki samu kaza da sauransu tana neman sai annabi ya mata wani bayani sama da abin da ya gaya mata nana Aisha tana gurin sai ta kama ta ta jawo ta ta ce zo ke ke ba mace bace abinda annabi yake nufi kaza kaza so kike ce miki wani abu akwai kunya ai mace tana da kunya daga cikin illar da aka yi mana a yau iyaye mata da aka lalata mana tarbiyya da aka yaga muku kunya a gabanku aka cire kunya farkon abin da ake nuna wa 'yan mata a yau a nuna musu rashin kunya kuma kun san daga ina ake koyar da rashin kunya tun daga samarin da suke zuwa musu zance wannan wata daraja ce wani mataki ne akwai darajatul ula akwai saniya akwai salisa akwai rabi'a akwai kaza amma na ɗauko misali ne guda ɗaya daga cikin hanyar da ake a cirewa yara 'yan mata kunya shine waɗanda suke zuwa hira da zance wajensu saurayi zai zo yarinya tana can yana nan suna hira suna zance sai ya fara matsawa ita ma tana matsowa yana matsowa suna matsowa wallahi da kujerarsa tana can tata tana nan ana zancen haka daga ƙarshe wata rana baki kula ba sai dai ki zo ki tarar da su a manne a makale a gidanku ake yi kuma kina kallo saurayi ya zo ko ya aure ta ko bai aure ta ba ya lalata mata rayuwa wallahi akwai yarinyar da na gani a kofar gidansu an fidda irin fararen kujerun nan yaron ya zo zance da ita ya ɗauko kujera ta ɗauko kujera sai suka sa kujerar na wannan na kallon wannan sai ta zira kafarta gwiwarta a tsakanin kafofinsa guda biyu shi ma ya zuro guda ɗaya da ido na wannan na gani a kofar gidansu na tsaya na yi Allah isa na ce ni ko ina zan samu mai gidan nan hanya ce ta kawo ni na ce yanzu akwai wulaƙancin da ya wuce mutum ya zo har gidanka ya lalata maka tarbiyyar 'ya'yanka to ku sa ido duk wacce yadda take zuwa tana hira tana zance to a rinka leƙawa ba magana aje a shiga wani lungu a ɓoye a fito fili in falo aka sa su a daddage labulan wundan falon ƙwarai kuwa shine maganin su da kin ji shiru ki dan zagayo ki bigi kofa ki ce yaya dai kuna lafiya dai ko ƙwarai kuwa ko ki zo ki dan bugi kofa ko wani kwano kararau kararau haka ki ji motsi ko yaya ake yi saboda lalacewan tarbiya a yau lalacewan tarbiya abin nan bai da daɗi mutum zai zo da mota kofar gida akwai wanda aka gaya mu wallahi da mota sai yake zuwa kofar gida ya shimfiɗe kujera a ta cikin mota tinted glass ne ya shimfiɗe a nan gurin yake zane da yarinya kuma kullum sai ya sadu da ita dan wulakanci kurum sakacinki ne ke baki da kulawa baki sa ido an ce miki yarinya dan ta zama budurwa ta samu yanci shikenan sai ki kyale ta ko kuma ƴan mata wallahi ku ji tsoron Allah kuna zazzare ido kuna kallo na kaman kaman idan idan idan idan wannan gujiya duk tsiyar a tattare da ku ciki ai wani bawan Allah wani ustaz ne ya je wai shi ustaz ne yana nesa nesa sai aka ah ashe ba baka waye ba wai ai bai waye ba wai shi tana matsowa ne yana a dan abin nan dai tana matsowa yana matsawa gefe shi ya samu tarbiyya amma ita da yake yar duniya ce wai bai waye ba ita ba ta son harka da ba gidaje ku je ku yi abin da za ku yi wallahi kun girba wa 'ya'yanku bala'i ne wannan misali ne na buga muku dangane da illar da muke yi wa kawo kanmu muna kukan ba tarbiya ba tarbiya amma a gidajenmu muke yi ku koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ku koyi da matan sahabbai wajen sutura wajen lullube jikinku wajen kare darajarku kullum muna faɗa a karatu shari'ar musulunci da ta ce mata su kiyaye jikinsu su lullube su saka hijabi kimanta su sai ta daraja su ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima Allah kiran annabi yayi sallallahu alaihi wa sallama yace ka kira matanka da ƴaƴan mu'minai da ƴaƴanka da matan mu'minai ka ce su saka hijabi da jilbabi su yi ƙasa-ƙasa da shi Allah ne fai faɗa ce ku yi ƙasa da shi kar a saka kaya ɗangalallu ya ku iyaye na mata haramun ku sa kaya ya rufe jikinku in hijabi ne ya rufe jiki in ma a baya ne ko lafaya ne aka sa ta lullube jiki ga baki ɗaya ko malamai sun yi mana bayanin sifar irin hijabin da za a saka ba mai ado da ɗaukan kwalliya da ainihin wato matsewa a jiki ya bayyana sifar mace ba Allah ce wannan shi fi kusa a gane ku ko mutanen kirki ne ba za a cutar da ku ba fala yudain lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai da tausayi ashe qur'ani ne yace ku rufe jikinku amma yau turawa suna kiran ku duniya tana kiran ku tana cewa ku yaye wannan mayafin ku yaye wannan hijabin ku bayyana abin da Allah ya muku ki gama babbayyanawa ba ke kadai bane ba duk abin da aka fi yawan ganin sa a titi baya daraja amma abin da yake a ɓoye a rufe ya fi kima ko abinci ne aka kawo aka rurrufe kwanuka sai ki ana ta lulleka ana dubawa ana ta duba a game a ciki saboda ana sha'awar a game a ciki mutum ba zai gane ba sai ya zo ya bude amma abincin da aka kawo shi a bankaɗe ka gaggan shi watakila ƙanshin sama ya gama buge kama ya ishe ka to haka matar da take bata lullube jikinta ba bata kare mutuncinta ba kowa ya ganki duk tarkace aljanun unguwarku duk sun san ki mutanen unguwarku duk sun san ki kowa ya san girman ki za a iya zana ki za to me abin sha'awa a tattare da ke babu kowa ya gani nama miyan duk da aka kasa shi akan teburi kudajen duniya da kwalara da masifar duniya da ƙurar duniya ta haushi ina zai yi daraja amma mace mai rufe jikinta mace mai kiman ta kanta wannan ita ce mace hadisi ya zo cikin sahih bukhari wata baiwar Allah wata ran ta shiga cikin matsi na rayuwa da talauci da bukata sai ta je neman taimakon kuɗi a wajen ɗan gidan babbanta ɗan uwanta wanda yake ɗaya yake ga ɗan uwan babanta to bai da kirki mutum ne mai fasikanci sai ce zan ba da kuɗi amma sai kin bani mutuncinki ta ce a'a ba zan iya ba ka ji mai tarbiya ko ta ce Allah ya sauwaƙe ba zan iya ba kwatanta wannan hadisin da ku matanmu a yau akwai matan da yara 'yan mata a jami'a suke ba da mutuncinsu wa malaman jami'a su yi zina da su don su ba su credit a kwas ɗinsu akwai wanda suke ba da mutunci saboda rashin tarbiyya wallahi iyayena mata kuna da aiki wannan laccan babban lacca ce a kanku yaya za ki kare yarki daga wannan lokacin da kin mutu kina kabari ta je jami'a tana jaraba ba ta ci jaraba ba ta ba da mutuncin ta don a ba ta pass mark akwai wanda suke ba da mutuncinsu don a ba su ofa ta aiki ta je neman aiki an ce sai ta ba da mutuncinta na ce mutuncinta saboda ke baki da abin da ya fi miki mutunci irin mace ta kanki amma yau mata kun mai da wannan ba komai ba duk yadda ta bari namiji ya taba mutuncinta ya gama da ke ya gama da 'ya'yanki ya gama da jikokinki ya gama da iyayenki da danginki ya gama da mijinki ba yadda za a yi mijinki ya wuce ya ganshi da daraja dariya zai masa saboda kin ba da mutuncinki da kimarki wannan yarinya ta shiga matsi ta sake dawowa ba kuɗi tana bukata ta je gurin wannan yaron ya ce fa in dai kina so na baki sai dai ki ba da mutuncinki ta rasu inda za ta yi yunwa talauci bukata ta karɓi kuɗin ya rufe ɗaki ya kewayo zo wajenta ya zo zai mata faɗi don ba da izininta ba ya yi kanta ce ya abdallah ta ce ya abdallah ya kai bawan Allah ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tafudda al-khatima illa bi haqqihi kada ka yadda ka bude zobe sai da hakkinsa ni yarinya ce budurwa ban taba sanin namiji ba a duniya bai kamata ka lalata min budurci na da rayuwata saboda ka bani aron kuɗi ba sai ya ji wani girr kamar wani shokin ne ya kama shi ya koma gefe ya daɗa dawowa zai yi lalata da ita saboda me ya ba ta wai kuɗi ku ji ya ku iyayena mata masu ba da mutuncinsu saboda kuɗi ta ce ya bawan Allah ittaqillah tana kwance ka ji tsoron Allah kada ka lalata min rayuwata kada ka bude zobe ba tare da hakkinsa ba ba salatin annabi ba sadaki ba dauran aure kar ka zo ka lalata ni ina matan da yau suke yawo da kwandam a cikin jakarsu kwandam kwandam kayan zina Allah ya isa abin ciwo wallahi wani ya zo yana magana ya ce wani yanzu zina wani abu ne matan ke neman ma maza kun san me ya ja wannan babu tarbiyya don haka duk lalacewar mu tana da tasiri da da gidan nan da aka yi sakaci aka yi wasa da shi ba a kula ba kuna ta gadaran tara yaya sai haihuwa ki ga mace ta haihuwa kamar kamar yayan agwagi ta ta tara yaya Allah ya sa musu albarka muna son a haihu amma tarbiya fa kina kula da su har yanzu fa har yanzu fa har yanzu fa har yanzu baki waye ba wai yanzu yarinya budurwa sai ta zo ta fita a gida ba san ina ta je ba karfe sha ɗaya sha biyu na dare yarinya ba ta dawo ba ko ta yi wanka ta yi kwalliya ta rataye jaka ya gagal ya gagal ya gagal ya gagal za a fita amma wallahi uwarta ba san ina za ta ce ba kuma ba a tambayin su an talidal amatu rabbataha ƴaƴanku su suke juya ku ina tarbiya ki na kudar yarinya ki wahala akan yarinya ki haife ta ki biya kuɗin makaranta ki ciyar da ita ki mata kaza kaza kaza kaza duki mata amma wai yarinya wai za ta fita unguwa baki san inda za ta je ba kuma a kira ta a waya a ji wayar ta a kashe kuma sai an rufe gida ta zo da kwankwasa kuma uban ta ya zo ya bude kofa subhanallah da haka wannan bawan Allah ya kasa tinkaran wannan yarinya dole ya kyale ta to irin wannan mata masu tarbiyyar muke so ba wanda suka mai da kansu araha ku ba da kanku a maza yanzu wata a ɗaukan amarya fa ake lalata ta daga ɗaukan amarya an tafi ɗaukan amarya billahi azimu a ribibin ɗaukan amarya samari za su kwashe ta su tafi da ita saboda ba tarbiya ga sunan suna yawo suna bin hotel hotel suna bin masu kuɗi masu manyan motoci da waɗanda suke tsayawa a bakin titi yarinya mace musulma ta tsaya ta ado ta kwalliya ta tsaya a bakin titi kurin wani ya zo ya ɗauke ta ku duba yadda ni mamaki ma masu satar mutanen nan ba sa sace 'yan matan nan abin mamaki wallahi ga su arha wallahi tallahi magariba isha'i ka duba saboda shaidanci sai a je a samu na kirki sai a je a sace ba cewa ne a sace su ko ya halatta a sace su ba cewa ne mamaki yaya aka yi ba a sace waɗannan ki zo ki tsaya kawai wani ya fakin da mota ya zo ɗauke ki ko kwanan nan da ido na na gani na zo wucewa ta wani guri sai ga yara 'yan mata sun fito daga cikin unguwa an yi kwalliya an yi ado an saka wata koda ma wata kam kamar biri yadda kake gubaggon biri haka take wallahi adon ma bata iya ba taran bada gashin gashin baki ne ko jan baki ake cewa wannan abu haka aran bada haka ba can gani ta dauko wani kwaftareren gilas in ga miki kamar faranti ta zuba shi haka ragagawo ta tsaya tana jiran a zo a dauke ta wani bawan Allah yana bada labari yana cikin tafiya a mota kawai sai ga ana tsaye da shi dare yayi fa an yi ruwa wannan ni da shi yake gaya mu a wani gari kawai sai ga yarinya tana tsaye da shi ya ce to wannan ko tafiya ta ko matsala aka samu koya bari in tsaya in gani ya za a yi taimaka mata wallahi yana tsayawa kafin ya daga sauke gilas ya tambaye ta wace ce daga ina ne tuntunin ta gama buɗe gaban mota kawai ta buɗe kawai sai ta shigo sai ce a'a ya ce baiwar Allah ina za ki je ta ce duk inda za ka canza ne to ya ce kamar yaji inda za ni ni fa tsayawa ne na ga ruwa yana dukan kin taimake ki ta ce wallahi duk inda za ka je ka kai ni duk inda kake so ya ce to ba sai ta gyara zama ba ya ga za ta masa rashin kirki sai ce kin ga kin ganni nan kin ga da gemu na wallahi ni ustaz ne ba mutumin banza bane ba don Allah kirfa mu sai ce wallahi ba zan sauka ba ya rasa inda zai sata yace da ƙyan nan lalumo ɗan dubu biyu ɗan wani abu na ce to kin ga rike haka ki gani da Allah rike ki gani me wai karɓi dai ki gani don Allah je ki hau mota don don Allah ki rufa mu asiri da iyali na da ƴaƴana lalacewar fa ta kai yanzu da ƙarfi ma na taɓa faɗa a wata lacca nake cewa yanzu mata ma suna refin ɗin maza mata su refin na maza kamar yadda kisar annabi yusuf ta zo ai shi ma ƙoƙari aka yi refin ɗinsa ai ku gyara يا كو يموانا الوضع الحالي للأمة الإسلامية اليوم halin da muke ciki dangane da lalacewar tarbiyyar al'ummar musulmi a yau musamman sakacin iyaye mata wallahi wannan zai nuna mana cewa muna cikin wato tsayye wani yanayi mummuna wani yanayi mai ɗaci wani yanayin da in malamai ba su tashi suka yi fada aka gyara wannan tarbiyar ba wallahi za mu cutar da jikokinmu da tattaba kunnenmu da yawa mukan mutu mu tafi mu bar 'ya'yanmu da yawa za ku mutu ku bar waɗannan 'ya'yanku da jikokinku to tashin hankalin shine ka je kabari ana ta tura maka bala'i bayan ka mutu kuma kana kabari ana ta aika ma zunubi shine tashin hankalin da haka mu sake tunani dangane da lalacewa tarbiyyar 'ya'yanmu nema ake yau a rasa kunya a cikin gidajenmu nema ake a kori tarbiyya ta musulunci a cikin mu'amalolinmu da haka a tarbiyya malamai suka ce muhimmatun jiddan wato litahammulil mashaq washada'id wal masa'ib tarbiyya take sa mutum ya iya jurewa wahalhalu da kunci na rayuwa ya rike mutuncinsa ba zai bada mutuncinsa ba bari in gaya muku malamai iyayena mata ku yi haƙuri da wannan lacca haka za ku ta jin abin ba daɗi wallahi Allah ya kama lokacin akwai matar da aka samu tana da yara 'yan mata ta gyaggyara ɗakuna a gidanta ubansu ya mutu kullum yamma ita take sa su yi wanka su fita gari su je su nemo mazinata akwai yarinyar da baka da baka ta gaya mun ta ce mun uwarta ce take tura ta taje ta yi zina ta samu musu kuɗi ta ce mama da na yi wannan ki dafa min shinkafa da wake in je in sayar in kawo miki riba ya fi alheri kuma a gaban uwar ta gaya mata ta ce ba ke kike cewa na je na yi kaza ba me kuke nema a duniya mace wai yau ƴaƴanta su ne su ne karnuka da za a zo a kama a je ana lalata da su abun ya muna na wallahi tarbiya tun yaro yana ƙarami shi zai taimaka yaron ya tashi akan sani ya kamata ko yarinyar ta tashi akan sani ya kamata ko da mutum bayan ya mutu ya tafi insha Allah ta'ala bayansa ba za ta yi muni ba da haka muna da abokanan gaba da na fili da na ɓoye wanda suke kashe dalolin biliyoyi na kuɗi suka shigo garurrukanmu suka shigo ƙasashenmu suka kashe kuɗaɗe suka buɗe gidajen rediyo don su lalata mana tarbiyya ba don neman kuɗi ba suka buɗe gidajen talabishin talabishin na kallo don su lalata mana tarbiyya ba don su samu riba ba suka buɗe ƙungiyoyi na mata ba don su taimake su ba a'a don su jawo su jiki don su lalata musu tarbiyya su cire musu kunya suke ta kashe kuɗi suna yawo a ƙasa don su samu ƙulla alaƙa da mata su cire musu kunya su lalata musu tarbiyya kar ku manta akwai waɗannan abubuwan gabaki ɗaya wasu sun ƙulla alaƙa da makarantu su rinka zuwa suna program program a makarantu ana tara musu 'ya'yan mata suna cusa musu wasu ra'ayyuka ba tare da mun farga ba wasu a kafafen yada labarai suke zuwa suke sponsoring yanzu akwai shirye-shiryen da ake yi duk mutumin da yake da kishin al'ummarsa idan yana sauraron wannan shirye-shiryen ko da hausa ko da turanci ko da kanuri ko da me ake ya san kawai wannan shirye-shiryen shiryawa ne aka yi yaya za a lalata mana tarbiyya a cire mana kunya a cikin al'amuranmu kuma waɗannan program suna daga cikin program ɗin da ba a fashi sai an ji su za ki ga mace tana kicin da rediyo saboda ba ta bari wannan program ɗin ko na soyayya ko na zaman aure ko na wane ne a yi ta koya mana tarbiyya mara kyau kullum da rediyo a kunnanta da wanda ake yi a cikin wayoyi suna da shafuffuka shafuffuka gurub gurub gurub da suka bude da za su rinka cusa muku guba kuna shiga kuma da ku ake yi akwai wanda ake a kafafen yada labarai na kallo fimafimai fimafimai da ake nunawa wanda duk gidajen ku galiban akwai mutum da kuɗinsa zai je kasuwa ya sayo ya makala ya ajiye abin da zai lalata tarbiyyar 'ya'yansa ki zo da ke da 'ya'yanki kuna kallon fim kuna kallon fim ana yin sa da yaranku namiji ya kama mace ya rungume ta ya buɗe baki ya sumbance ta ya taɓa mata wasu wurare na fitina kina kallo yarki tana kallo ɗanki yana kallo kuma ba abin da za ku ci kun yadda da wannan za ku je ku haɗu da Allah a ran tashin kiyama ko a bashi labari ba a yi babu waɗannan abubuwan to waɗannan kuɗi ne miliyoyin kuɗi ake kashe su don a lalata mana addini ya mace ta wayi gari sai an fi sha'awar 'yar kirista wallahi shiganta akan 'yar musulmi gashi nan muna gani a jami'o'i da kwalejoji wallahi idan ka ga wata 'yar musulma irin shigar da take yi wallahi ba za ka ce musulma ba ne sai daga baya ce ai musulma ce daga baya za a ce musulma ce 'ya'yan waɗanda ba musulmin ba tsabta dangane da sutura a wasu wuraren wallahi sun fi 'ya'yan musulmin me ya faru an kashe mata tarbiyya tun a gida uwarta bata nuna mata kunya da sani ya kamata ba har yanzu yaranku su ne suke zuwa suna gaisawa da maza kaga yarinya mace budurwa a jami'a ko a kwaleji ta zo za a shiga wannan kawai ta ba ni sunan shi ta miƙa hannu ko namiji ya cafke ita ma ta cafke har wani dan murtsa yatsa hake in sun gaisa haka sai dan dauki wannan dan yatsan sai dan murtsa haka ita ma sai wannan ki sani zaki je gidan wani ki aure shi ki sani kina da 'ya'ya nan da shekara ashirin talatin me za ki ce musu wani ɗalibi yake gaya min wata rana an yi hutu an dawo daga hutu ga ɗalibai maza ga ɗalibai mata kawai wata yarinya ita taho da gudu o wane wane wane wane irin wai an dawo hutu yace tayyo haka za ta rungume shi yace tana zuwa malam sai na yi na sunku ya sai ta haɗu da gini ya ce ita a rashin hankalinta zuwa za ta yi tarungume ni malam a gaban ɗalibai da kowa da kowa saboda ba ta da kunya so daga cikin illar da ake yi wa ya mace da farko a cire mata kunya duk barnar da mace za ta yi sai an fara cire mata kunya din nan ko saurayi ne yazo yana yana hira da ke yana kefa kunyan ki yayi yawa to ki guje shi kunya ado ne ga mace rufe kai ado ne ga mace amma wanda zai nuna miki wayewa da bude ido wallahi zai kai ki ya baro Allah ya sa kuna ganewa bincike ya tabbatar mana cewa inna wujuda ba'd al-amrad allati intasharat fi hadhihi al-umma sababuha الرئيسي هو التكسير في التربية وإهمال التربية da yawa daga cikin cututtuka da suke faruwa na zamani a yau a cikin wannan al'umma wallahi cututtuka ne masu haɗari sababinsu shine rauni sakaci rashin kulawar tarbiyyar iyaye mata a gida shi yasa wannan bala'in yake faruwa misali duk matar da kika ga ko yare da kika ga ta fara zinace zinace da bin maza to an samu asufur rashin zaman gida da rashin da attabarruc fita yawan yawo yawan fita babu ka'ida ta shari'a ba a kulawa da ka'idojin shari'a idan za a fita shaye-shaye yau makiya sun shigar da harkar shaye-shaye cikin iyaye mata na zauna da ƙungiyar da take kula da yaƙar harkar shaye-shaye suka ce mun malam ya kamata a yi wa'azi a gaya wa malamai su yi wa'azi yanzu ba ƙwaya ta shiga har matan aure miji ya zo gida ya tarar da matarsa ta bugu tana tana talayi sunan wani abinci a nan garin wai shi da layi lakakau lakakau lakakau ashe giya ta sha ko wiwi ta sha ko ƙwaya ta sha matar aure yarinya budurwa ta iya shan ƙwaya ƙwaya ta fara yaduwa a cikin mata a gidaje mace ta saci kudin cefanen mijinta ta sayi ƙwaya wal iyadu billahi wannan labari bai yi ba ƴan mata haka to dole sai mun tashi mun dage neman mata mace ta nemi ƴar uwarta mace da ana ta kukan na maza suna neman mata to yanzu bala'in ya kai ka tsare gidan naka ka tsare 'ya'yanka kada maza su neme su to yanzu kuma matan ke neman mata ga 'yan lesbian nan birtik a cikin gidajen bikinku ga 'yan lesbian nan a cikin ƙungiyoyi na mata da kuke zuwa kuna participating har zuwa ake a lecture a ce za a yi wa mata lecture saboda halin da ake ciki na wulakancin maza matsalolin aure ga yanda mace za ta iya amfanuwa da ‘yar uwarta mace ko ba ta yi aure ba wata yarinya ta fito facebook ta ɗauko hotonta ta haska musulma ta ce aure dai Allah wadaran aure ta ce me za ta yi da aure ta ce ba wani wanda zai sa ta yi aure wannan yarinya kamar ba ta da uwa yarinya nan kamar ba ta da uba yarinya nan kamar ba haifata aka yi ba kuma aka yi ta commenting ana goyon bayanta ta yi ta kawo matsaloli na aure me ke cikin aure in ban da wahala ba me ke cikin aure in ban da hidima ba me ke cikin aure in ban da kaza ba yanzu a zamanance an nuna wa 'ya'ya mata ba dai sha'awa ba ne to akwai inda za ki je ki biya wa kanki sha'awar kanki koda da 'yar uwarki mace ce gida-gida yau suke bi masu wannan kungiya ta neman mata ga alamominsu su duk macen da kika ga tana bi tana rabawa mata kayan bacci mun gane wannan da bincike sai su nemi sleeping dress kayan bacci matsatsu masu bidda fitina sai ta kulla alaka da kawance da ke sai ta ce ga wannan ta baki kyauta sai ta ce amma za ta zo ta koya miki yadda ake sawa don yadda zaki sawa mijinki ko kuma idan kin yi aure ya zaki za ta koya miki daga zuwa za ta je ta kwabe ki a ɗaki saboda baki da kunya yar uwarki mace ta kwabe ki wai ita za ta sa miki riga ta sa miki wando ta sa miki kaza kafin nan kuma sai ta rungume ta da wasa tana tattaba mata jikinta wuraren da za ta yi mata fitina shikenan kin zama yan lesbian ko su rinka matsar mace ki ga mace tana matsar yar uwarta ko wasa kuke sai ga ta taba miki wani wuri da bai kamata a taba ba dan ta tayi miki da sha'awa to sifar su ne waɗannan da wanda za su rinka turo muku a group ko kiga kina da kawa yar lesbian sai ta rinka turo tsiraici hoton tsiraici ko a ɗauki hoton mama yarinya budurwa mamanta ga yadda yi sai a turo sai a commenting sai a ce ya kamata ya zama kaza tudunsa ya yi kaza ya kamata mita kaza wallahi duk wannan alamunsu ne ke za ki shiga da niyyar kamar za a nuna inganta miki rayuwa ne a'a suna da manufa an kama mace matar aure tana kwanciya da yarta yar kishiyarta ce ta mutu ta tafi kabari ta bata amma ta zo tana kwanciya da ita a gida tana kuma koya mata cewa zan nuna miki harkar da za ki samu kuɗi kuma ba sai kin yi aure kin je kin fada wulaƙancin namiji ba duk an samu kun ga ashe ya kamata ku tashi daga baccin da kuke yi yawan kalle-kalle mu'amaloli da waya shiga gurub gurub gurub da ba a sani ba za ki je ki jefa kanki cikin gurub na bala'i da kin ga gurub an gayyace ki sai ki je ki shiga ki ga ana batsa wani ya ce wallahi malam batsan da mata suke yi a cikin gurub ɗinsu wallahi maza ma ba sa iya yi akwai ɗalibar da ta gaya mun ta ce malam akwai gurub ɗin da sai a sa mace ta je ta kwaɓe kayanta kurin a ɗauki hotonta wai a ga ya dirinki yake wai a koya miki ya kamata ki rinka cin kaza ki rinka shafa mai kaza ki rinka kaza ɗinki mamanki ya kamata ya rinka kaza akwai mayuka na kaza akwai abinciccika na kaza da zaki wai ta nuna wai da mijinta ko kuma wataƙila yarinya ce buturwa ko auren ma bata yi ba ba dole mu tashi daga bacci mu yaƙi wannan abubuwan ba haka za mu zuba ido a lalata mana yaya a lalata mana tarbiya mu mutu ba mu da kunya mu je mu fada hannun Allah Allah ya mana azaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dan haka irin waɗannan matsaloli da na irga muku duk abin da ya jawo su sakaci wajen rashin kula da ainihin tarbiya da kuma barin ƴaƴa suna yin alaka da ƙawayen da suka ga dama a yau Allah ya kamu lokacin da uwa wallahi ke ya kamata ki nema wa ƴarki ƙawayen da za su yi Allah kuma batun a zo a ce wance tana nan ana neman ta ai bata taso ba sai kin gane wa yake neman ta haka ba za ki zo kina gini ana rushewa akwai yaran da fitsararru ne marasa kunya ne sun fi karfin iyayensu mazan da matan akwai yaran da shagwababbu ne ba su da tarbiyya ki bari su zo su kulla alaka da yarki mai hadda qur'ani izu 40 ta kusa ta yi 20 ta kammala su lalata mata karatunta su kulla alaka da yarki mahaddaciyar qur'ani su kulla alaka da yarki mai saka hijabi su kulla alaka da yarki mai kunya sai su koya mata rashin kunya da haka ku ji tsoron Allah ya ku taron mata ku kula da waɗannan kar ku zamanto ba ni sunan shi masu sakaci akan wannan janibi gabar magana ta uku yaushe ya kamata a fara yin tarbiyya shi yaro da kuke gani kamar gini ne yana jariri duk mutumin da yake son gina gida ingantacce to sai ya samar da foundation mai kyau a sas za ku gan ana gini ana tono mai zurfi ko wani, wani ginin in za a yi ramin da za a yi sai ya kusa rabin nan gudun za a binne bulo a ƙasa a saka rodi a yi blending a saka siminti a saka dutse a saka yashi mai ƙarfi sannan a ɗoro gini to haka yarki idan kina so ta zama yar kwarai nan da shekara talatin ashirin da kaza kafin ki mata aure sai kin mata kyakkyawan gini tun tana karama duk duk uwar da ta bar ƴaƴanta akan hannun wasu suke mata tarbiyya to akwai damuwa yanzu misali akwai waɗanda suke barin ƴaƴansu mata ƙabilu ƴan aikin gidansu suke wa ƴaƴansu tarbiyya saboda ita mai aikin gwamnati ce akwai wanda kullum ta tafi aiki ta tafi ofis amma yarta ko ɗanta a hannun ƙabila yake wannan ƙabilar ita za ta koya mata tarbiyya har yarinya ta taso har ta fara zuwa nasiri har ta fara zuwa sakandare ba ta san ganin uwarta da safe ba sai dai asabar da ladi illa ne ba ka barin ɗanka ga wanda baka yarda da addininsa da tarbiyyarsa ba da waɗanda suke barin tarbiyyar 'ya'yansu a hannun katun katun kullum yaro katun yake kallo tarbiya ce ake koya masa yi da wanda suke tarbiyantar da 'ya'yansu kullum akan gem gem gem duk abin da yaro ya tashi ya saba yana ji yana gani to dole sai wannan abun ya yi influensin rayuwarsa akwai wanda kuma tarbiyyar 'ya'yansu a hannun makota suke kullum za ta tafi aiki ko za ta fi sai ta miƙa 'ya'yanta makota sai ta yi ni ba ta nan akwai damuwa gwanda ki samu wata matar da kika yarda da ita ki biya ta kuɗi kin yarda da imani da tarbiyyarta saboda za ki je aiki ki ba ta ki ce ta kula miki da tarbiyyar yaran kawai yar shara daban yan kula da tarbiyyar yara daban da haka abu na farko tun daga asasi daga foundation ne kamar yadda wani ya zo ya tambaya ya ce yaushe zan fara neman aure samun mata ta kware aka ce ai samun mata ta kware ana samu ne tun daga tun daga aure uban yarinyar da uwarta tukun addu'a da ya samu mata kirki da addu'ar da ta yi ta samu mijin kirki da kuma addu'a da suke idan za su yi saduwa ta aure tun daga na ake samun matar kwarai duk wanda ya kuskure ya je gidan banza yana neman ya to ya sani cewa ba mamaki ya auri yar banza sai kaɗan daga cikin wanda Allah ke zaɓo su iyayen ba na kirki ba amma su su na kirki ne da haka yaron kitin yana jariri ake mai tarbiyya ana ɗaga shi ana masa yana salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana daga shi ana koya masa qur'ani ana daga shi in wani abu ya faru a kira la ilaha illallah yana ji yana bude ido ya fara da bismillah yana bude ya fara da la ilaha illallah yaro yana fara magana a koya mai la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah ahsan abin da ya kamata a koya mai kenan amma yanzu ƴaƴanmu ya suke tashi wani da uwa kai ke farawa wani da ashar yake farawa Allah kiyaye sannan da dasa wa yara aƙida ana samun tarbiyya ne ta ƙwarai dasa wa yara aƙida gharsul aqidal islamiyya wal iman fi nafsi tifl kenan waye Allah waye mahalicin sammai akwai mutuwa akwai hisabi duk yaron ke san da wannan yarinya ke ta san da wannan yara suna buƙatar mutaba'a suna buƙatar follow up suna buƙatar bibiya mutum baya sakaci akan tarbiyyar 'ya'yansa ba a cewa yau na gaji na bari za ka yi tayi ne in yarinya ce mace ka tayi har sai ranar da ka kai ta gidan miji Allah ya rufa maka asiri ba ta yi barna ba amma magana kin shiga jami'a na kyale ki kin shiga sakandare ba ruwana da ke ke ma kin san hankalin kanki a a bin su ake yi raka su ake yi yanzu da yawa ƴaƴanku akan wayoyi ake lalata sai mutum ya gama wahalar tarbiyyar yarsa kawai wani saurayi sai ya zo nemi yarki ku kuna fama da masarar da za ku ci da shinkafar da za ku ci kawai wani sai ya zo yana neman yarki sai ya je ya sayo mata waya ta dubu ɗari biyar da saba'in kawai sai ya bata ta zo tana ɗauke ɗauken hotuna tana ɗaukan hoton gidan tana ɗaukan hoton kanta ta yi kwalliya ta buɗe jikinta ta buɗe jikinta ta aika wa wani saboda ya sai mata waya mai tsada daga nan suke kashe ku kar wata uwa ta bari ana sayo yarta wai wata waya mai tsada kar ki yadda ki ja mata kunne ki ja wa saurayin kunne talaucin ku ya kai waya kuke bukata waya kike bukata waya salatin annabi za a koya mata a ciki me za a koya mata ga tura hotuna saboda cikin lalacewar wannan tura hotuna da ƴan mata suke yi lalacewar tarbiyya ta jawo wannan kawai yarinya budurwa sai ta zo wai saurayin da yake neman ta bai fa aure ki ba saboda baki da hankali bai aure ki ba zai iya ganin wata ya canja sai ki cire dan kwali ki dauki hotonki ki ki bada kafadarki kawai ta daukan miki ki selfie wata ta cire rigarta wata daga ita sai brazier wata wallahi ba brazier ma akwai wanda daga ita sai pants ta yi bidiyon kanta wai ta tura wai wai wai saurayin wannan zamani mayaudari saurayin wannan zamani mai cike da yaudara saurayin wannan zamani wanda bai da garanti bai da tabbas ki je ki gama turawa wata nan zai ga wacce tafi ki shikenan sai ce ya daina zuwa yaya zaki da hotunan da kika tura masa kana son gani na zo gidanmu kullum na san wannan karatun ba lalle ku ji dadin sa ba ba lalle ku karbe shi ba barin ba ku wata kissa bari ku ji mama wai saurayi ba ni a fahimta ta hatta namijin aure mijinki da yake aurenki bai kamata ya sa kiki buɗe tsiraicin ki ɗauki hotuna ki tura mai ba saboda abin da zai je ya dawo za ku iya faɗa zai iya sakin ki duk abin da kika tura wani yana nan cikin wayarsa ya faru an kawo mana complain wata mata ta bugo tana kuka yaya zan yi ina zan sa kaina na shiga uku malam yaya kaza kaza kun san me ya faru wata rana mijinta ne yayi tafiya sai ya kira ta ya ce mata ta je ta kwaɗa kayanta wal iyadu billah na matarsa ce ku fahimce ni wannan bayani matarsa ce ya halatta ya ga komai a jikinta amma canjin zamani da cin amana da canjawar mutum da yaudarar ɗan uwa da rashin tabbas dole ne sai mun shaka tsantsan yasa ta kwaɓe kayanta ta zauna ce bidiyo komai sai da ta nuna mai hatta al'aurarta sai da ta baza kafarta ta ɗauki wata za ki iya na mijinta ne wataƙila soyayya ta rufe mata ido ta tura masa ya gani yanzu dan girman Allah in yana wani wuri ya yi tafiya in aka tura masa wannan abu mai zai nuna mai in banda bala'i da zai ƙara jefa shi a ciki yanzu maganganun da za ku yi ta waya kaɗai bai ishe ku ba bai isa baki mai abin da zai tayar masa da wannan kwantar mai da hankali yanzu sai kin kwaɓe jikin kin tura mai na yadda fa a fahimce ni fa halal ne mijinta ya ga komai nata to amma ranar da ya zama ba mijinta ba fa kwatsam ta manta malama sai aka yi faɗa sai aure ya mutu aure da ya mutu ya ce za ki garkin mutunci kuma hoton ita kadai ne ta dauka kun san me yayi wallahi a social media suke wannan hoton wallahi jiya din nan sai da aka turo mu daga kasar waje wani ya turo mu yace matar tana tana tana tana ta kuka malamai ya kamata su yi kawai sai ta ga hoton ta tsirara a social media yana ta yawo kawai mijinta ya tura tsohon mijinta ta bata masa rai ya jawo shi to yanzu ya zamu yi sai mu ce ku daina yi ko da mazan za su jawo shi duk abin da zai gaya miki habatawa habawa ne ne cikin Allah ya ƙara maka girma da ɗaukaka sai ka dawo duk sauran bayani sai ka dawo tukunna amma ki kuskure saboda kina da babbar waya mai tsada ki ɗauki tsirecinki wallahi tallahi abin baya ganuwa ni dai da yaron ya turo min yace dan Allah malam ka duba ka gani saboda kai wa'azi wallahi ban iya ganin abin ba na ce a duniya ban taba ganin wani abun ba ni dai ido na wannan bai taba nuna mu wannan rashin mutuncin ba wato har abin da ba a gani sai da aka nuna a gani sharrin waya cin amana dan adam zai iya yiwa wallahi azimu baki sani ba abokinsa ya bude wayarsa yana dubawa ya ga hotunan ya dauke bai zai yi ba zai iya je neman auren wata bazawara ta karɓi wayarsa ba haka kuke yi ba da mutum ya zo neman aure bazawari ne ko saurayi in ga wayarka sai ki ga yarinya tana ta buɗe waya tana dubawa saboda kai kuma sabaloto ne ya ga ki duba shirme su ɗauka su buɗe bluetooth su ta turawa akwai wanda ta gama masa illa wallahi bai sani ba ta buɗe gaba ɗaya gallery ɗinsa ta buɗe videos ɗinsa kurin ta shi yarin duk ta ture hotunan gabaki ɗaya zai iya yiwa ya faru haka wani ya je tona maka asiri so ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina yi ni shine shawarata mata ku daina ɗaukan hotunan ku na tsiraici kuna turawa mazajen ku dan su ne za su gani ko to saboda canjin yanayi da batan waya ko waya ta bata ko kuma ya kai wayarsa gyara wajen masu gyara wani ya iya kwarewa a waya ya bude ya ga hotunan ya kinshiyar ya zaki lalacewar tarbiyya ta kai ga yau fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar astaghfirullah wallahi mata ku ji tsoron Allah wallahi malam yanzu abin da ake wai mutum wai sai ya zo wai wai yana alaka sunna da matarsa aure sai su kunna wuta su kunna bidiyo fa bidiyo bidiyo suna saduwa su kunna bidiyo duk abin da yake mata ana ɗauka ina za ku kai shi me za ku yi da shi ba kwa jin kunyar Allah ba kwa jin tsoron bacin rana to shine muhimmancin idan zaki aure ki aure mai addini annabi ya ce idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju idan yazo muku wanda kuka yadda ku duba ka Allahu akbar kalam nabawi man tardawna dinahu wanda kuka yadda da addinin sa kuka yadda da ɗabi'arsa ku ba shi ‘yanku mai addini mai kyakkyawar ɗabi'a ba zai miki wannan cin amanar ba amma ya lait saboda rashin tarbiyya yau ta iyaye mata da sakaci sai mace ta zo ta kawo yatta ɗan wata budurwa balagaggiya a gidanta tana taya ta zama kuma mijinta yana neman ta muna da wannan in ne ta baku labarin lalace tarbiyya a gidajen wallahi sai mu kai magarba Allah biduni fakar malam yanzu kes din da muke da shi sai mace ta zo mijinta yana neman ta yana neman kanwata kuma ta sani masu tsoron Allah ne suke kishi akan wannan akwai kes din da aka kawo min matar da kanta ta kawo take cewa gashi nan mijina yayi wa kanwata ciki nace me aka yi wallahi malam kullum in na tafi unguwa ni ban sani ba ashe dawowa yake yi kaza kaza sai ya tura ni in tafi ƙauyen mu ya ce sai na yi sati biyu yarinyar wai ita za ta rinka mai abinci za ta masa kaza ashe gaba ɗaya mai da ita matarsa kuma yarinyar saboda 'yan matan zamani masu munafurci ta yi shiru ba ta faɗa ba to ƙanwarki ma za ta iya yaudara ki da haka kin ga mijinki yana laƙai-laƙai da ƙanwarki yana yawan wasa yana abin nan ki tura ta gida ki ce wance koma gida wallahi tallahi nake ga miki to ai ba tabbas ɗa namijin wannan zamani ne babu tabbas ba tabbas ba garanti da haka an samu ya mata ciki ya za a yi za su zubar na cikar a yi da a zubar da shi a bashi ya fito shi ma yana da yanci mijinki ya cuce ki ta ce yanzu ya za mu yi malam musulunta na yi na dawo da kanwatawa ita ma ta musulunta in na mai da ita gida kuma za ta koma kafirci ka ji fa bala'i ta musulunta ta yi jihadi ta yi da'awa ta kira kanwata budurwa ita ma ta musulunta an ajiye ta a gidan mai gidan kuma shi kuma ya zo ya haɗa mata biyu uwa ɗaya uba ɗaya abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa saboda ana nuna mun lokaci yayi ɗan uwana mata daga cikin abin da zai taimaka mana wajen kula da tarbiyya shine kula da ainihin wato karantarwar musulunci na kulawa da 'ya'yan mutum suna ƙananan yara na gaya muku wannan sannan idan an zo alaƙa ta auratayya a rinƙa yin addu'a barin wannan addu'a da shagaltuwa da wasu abubuwa na zamani yasa ake auren 'ya'ya banza Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana in za a kwanta ai alwala kuma a rinƙa yin addu'a ana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana da tasiri ƙwarai wajen me wajen inganta mana 'ya'yan da zamu aura sannan kuma tun kafin ɗaura aure ya kamata ki san waye mijin da in kin aure shi zai taimake ki wajen tarbiyyar 'ya'yanki waye wannan ya kamata ki san shi idan kika ɗauri mutumin da ba shi da addini ba shi da tarbiyya to za ki sha wahala ba zai baki haɗin kai ba wajen tarbiyyar da 'ya'yanki an ce ingancin uwa yana da tasiri akan ingancin ya kenan ke ma ki kokari ki zama matar kwarai yar kwarai yar arziki so ƴaƴanki sai su zama na kwarai kuma na arziki al-ummu salihah mislu al-ardu salihah liziraa uwar kwarai daidai take da ƙasa mai kyau da ake yin shuka duk ƙasar da ta sha taki duk ƙasar da take mai inganci to ta fi fidda ƴaƴa masu inganci don haka ke ma ki zama ingantacciya mai mutunci mai kima sai 'ya'yanki su zama ingantattu masu mutunci masu kima kuma ku koya wa 'ya'yanku kula da al'adabul islamiyya ladabbai na musulunci ku koya wa 'ya'yanku kamewa daga fushi ku koya wa 'ya'yanku wato abin da zai sa in sun yi fushi su waraka karatun alkur'ani da kuma haƙuri da juna ku koya wa ‘ya'yanku zaɓen abokanai na ƙwarai al'asdiƙa'u tayyibina ku koya wa ‘ya'yanku sira tarihin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama ku koya wa ‘ya'yanku sanin tarihin sahabbai mata ‘ya'ya mata su rinka sanin yaya su Fatima suka rayu yaya su Aisha suka rayu yaya suka koyi tarbiyya wani bawan Allah ya tafi wajen wani malami ya ce ya sheikh don Allah ina tambayanka kaifa takunu tarbiya yaya tarbiya take kasancewa ta yaya sai malamin ya tambaye shi yace kai shekarar dan danka nawa a yau sai shi wannan mai tambaya sai ce a'a ni dana ko shekara ma bai ba sabon aure ne ni duka duka dana watan sa hudu a duniya sai malamin yace tashi ka tafi laqad fatatka tarbiya ai tarbiya ta kubuce ma ɗanka har sai da ka haihu har sai da ka yi aure har sai da ka haihu ɗanka wata hudu za ka tambaye ni ya ake tarbiya ai kama kara um tashi ka tafi ku ga malamai na dam kenan zai ce laqad fatatka tarbiya wasa kake yi sai yanzu zaka zo ka tambayi lokacin tarbiya yace inna tarbiya tabda منذ اختيار الزوجه tarbiya tana farawa tun lokacin da ake zaben matar da za a aura duk wanda yake so ya samu yayan kirki ya nemi yar kirki ya nemi yar mutunci ya nemi ya mai daraja kuma duk wanda yake so ya samu jikoki na kwarai to ya aurar da yarsa ga mazaje na kwarai na kirki masu mutunci an san sana'arsu an san mu'amalarsu an san masallatan da suke sallah a unguwanninsu an san malaman da suke alaka da su an san meye dinsu an san kunyarsu an san haƙurinsu sai an bincike tas amma wata uwa yanzu ce mun malam ai yanzu ba a bincike ta ce ai yanzu malam duk wanda ya zo da lafiyayyar mota da riga mai kyau ya iya karya hula wallahi an bashi yanzu yarinyar ake turawa yaushe za ka fito ne dan Allah nawan yaushe za ka fito ba a fa gama bincike ba amma yar take cewa ka fito wani yana ku yi bincike ya ce ai ba wani bincike mun yarda da kai kawai wataƙila ɗan luwaɗi ne wallahi wataƙila ɗan neman maza ne wataƙila ɓarawo ne wataƙila mushirki ne wataƙila ma dan shi'a ne ma mai zagin sabon annabi watakila watakila abu na ƙarshe akwai abubuwan da mata suke na kurakurai akan tarbiyya wanda yana da illa wajen bandarewar yaransu malamai suka ce bai halatta ba a rinka tsoratar da yaro don ya daina abu kama a ce in baka daina ba sai na haɗa ka da dodo ikhafatu sabiyi bil jinni wannan la yajuz ba a so ana cewa yaro dodo dodo kuma ke kin san ƙarya ne babu dodo me dodo wata rana ya zo yin abin to ki nuna mai dodon kin taba nuna dodo babu bai da kyau ko kuma yi wa yaro azaba da duhu a sa yaro a cikin duhu a kule shi ana mai azaba wannan haramun ne ko kuma a ce da shi za mu haɗa ka da ɓarawo Allah kiyaye ɗanki da haɗuwa da ɓarawo sannan kuma ku tsare ‘ya'yanku ku hana su cakuduwa da ‘ya'ya sai ‘ya'yan da kuka yadda da su duk wacce ba ta yadda da ‘ya'yan wani ba to kada ki bari ‘ya'yanki su mu'amala su shi yasa aka ce ko makaranta ne kafin ki kai ‘yarki ko ɗanki makaranta sai kin je kin yi supervising kin yi surveillance a makaranta kin duba yaya makarantar take in an fito break ya suke yi in an tashi ya ‘ya'yan makarantar suke yi suwaye suwaye ‘ya'yan makarantar kafin ki ɗauki ‘yarki ki kai ta ko ki ɗauki ɗanki ki kai amma yanzu yau wani uba ne yake binciken makaranta kafin ya kai ɗansa haka kuke ɗaukan ‘ya'yan ku je ku ɗunduma su su je su koyo rashin mutunci a makaranta kuma ku biya school fees idan ƙarshen tam yayi ba a so a kira yaro da sunan ki marasa kyau dan fushi kamar a ce da shi ya wawa ko a ce ya gaja ko a ce ya mahaukaci ko a ce ɗan iskan yaro ko a ce ga ka ɓarawo ga ka wane ne wannan haramun ne saboda bakin uwa ko bakin uba yana da tasiri imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin al'adabul mufrad ba a duk abin da uba ya faɗa wa ɗansa ko uwa na addu'a na alheri ko na sharri mala'iku suna cewa amin kuma Allah yana gaggawan karɓawa sannan kuma yin adalci tsakanin yaya karki yadda yayanki su gane kin fifita wancan akan wani ko kin kin fifita mata akan maza ko kai ka fifita maza akan mata ko ka fifita wance akan wance kar ku yadda ƴaƴanku su gane daidai ne wajen kulawa wajen ɗaukar nauyi wajen ba su kyaututtuka wajen agazawa sai dai abin da za a yi a zaburar da wani a ce duk wanda ya kaza za mu sai mai kaza duk wanda ya kaza to wannan kuma sun riga sun sani ƙoƙarin shi ne ya bashi adalci tsakanin aulad ku daina ba su kyauta ku hana wasu kamar wani ya zaɓo wasu ƴaƴansa ya ba su gidaje ko ya ba su shago a kasuwa ko ya sai musu abin hawa ko ya musu kaza bai halatta ba in kaya wannan sai wannan ma kaya masa wata mata mijinta ya zo ya same ta ya ce da ita ga gona nan ya ba wa ɗanta wane sai matan nan da yake mai addini ce sai ta ce ka nemi shawara annabi ka gaya mai sai ya ce a'a sai ya ce sai ta ce to je ka gurin manzo Allah sai ya je gurin manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi ai na ba wa ɗana gona sai annabi ya ce kana da wasu ƴaƴan ne bayan shi sai ya ce eh sai ya ce a kulla waladika na haltahu kowane ɗaya daga cikin ƴaƴanka ka ba shi gona sai shi uban sai ce a shi kadai na wara na bawa sai annabi ya ce tashi ka bani guri fa inni la ashhadu ala jaw tashi ka tafi ni bana yin shaida akan zalunci kenan zalunci ne uba ya ware wasu yaya ya ba su kyauta ya hana wasu kuma zalunci ne uwa ta ware wasu yayan ta hana wasu sannan kuma ku yi kokari ku san yayan ku suwa suke waya da su musamman yan mata ni ina baki shawara a matsayin ki na uwa ki rinka daukan wayar yarki budurwa kina duba duk lambobi duk lambar da kiga an yi wani abbreviating an sa wani z an sa y an sa k kira ki ce wannan nawaye wallahi ki dauki lambar wannan tajassasu din ya halatta kuma ki shiga galarin yarki ki shiga videos din yanki yarki ki shiga whatsapp din yarki ki ga me ake tura mata ba mamaki kina bacci kina kwance wani ya zo ya lalata miki tarbiya yanzu ta yarki yanzu fa ƴaƴan naku ba kuna can kuna bacci karfe biyu karfe uku na dare yarinya idon ta biyu duk wanda ya tashi ya ga yarsa karfe uku ka bude whatsapp ɗinka kaga layi kaga tana kai to akwai damuwa wani saurayi ne ya ninkime ta ya hana ta zikiri ya hana salatin annabi ita ba sallar dare ba yana chatin da ita wannan chatin din dare na dare ba abun da yake in ban da lalata yara ƴan mata ku kwace wayar kuma wani lokacin ya halatta ki karbi wayar yarki budurwa kawai ki batta a wajen ki sati guda ki batta a kunne ki ce nuna mun security mama wallahi nuna mun zan ba ki kashi in baki nuna ba ki karbe wayar haka kawai ta yi sati a hannunki duk wayar da aka kira ki dauka za ki ga waye ke kiranta za ga me ake turo mata irin wannan binciken ya halatta saboda bai kamata mu bari a lalata mana 'ya'yanmu saboda mun sai musu wayoyi masu tsada ba 'yan uwana lokaci ya yi kuma ga manya-manyan malamai suna zaune a nan guri don za su gabatar da taliki abubuwan suna da yawa ba mu gama ba amma sai wata haduwa in Allah ya so yadda abinda na faɗa na daidai Allah ya maɗaukin sarki ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman afuwar Allah ya yafe mini kuma ya yafe mana ina addu'a ga hukumar wannan makaranta da ta bamu dama don gabatar da wannan lacca Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya ba su lada akwai wasu matsalolin a cikin tambayoyi insha Allah ta'ala idan an kawo za an yi mun tambaya kafin na zo in mun ba da dama aka gama insha Allah sai mu isar da wannan sako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu جزاكم الله خيرا الله يساك على الخير